أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta bonferai a yau muna wato laraba 19 ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2020 da wato biyu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta wato 59 zuwa aya ta 60 a cikin suratu wato al'amfal a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alarma Allah ya ce wa a'iddu lahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
na'am kamar yadda al'ada ta gabata a cikin tafsiran da suka gabata mun ce za mu rinka ɗebo daga cikin al'ilmi na furuƙun lughawiyya muna karanta ma 'yan uwa don saboda amfanin wato 'yan uwa a yau ma za mu ɗan ƙara da waɗansu daga cikin su sannan mu koma cikin tafsiri daga cikin kalmomi waɗanda suke suna kusa da juna amma ma'ana tana bambantuwa wani lokaci kamar a ce qara'tu surata kaza ko ko qara'tu bi surati kaza idan aka ƙara ba in ka ce qara'tu surata kaza kenan na karanta sura kaza an gane ko to wannan yana yiwa ka karanta ne wato a wajen sallah amma in ka ce qara'atu bis surati kaza to wannan yana cikin sallah ne qara'a bil fatiha qara'a bi iqra to wannan yana cikin sallah ne amma in wajen sallah ne kana iya cewa qara'atu surata kaza an gane ko kuma kana iya cewa qara'atu surata kaza ko da cikin sallah ne amma dai bi in ka ji an ce bi to cikin sallah ake nufi in an ce qara'a bi surati kaza ma'ana yana nufin cikin sallah ya karanta ta to kalima ta gaba shine wato waladatil mar'a idan an ka ce waladatil mar'a mace ta haihu auladatil mar'a an ka ƙara alhamza ana nufin lokacin haihuwanta yayi amma bata haihu ba misali hasattul qamha na girbe alkama ah bil minjal ya an ce minjal shi ake ce ma wato lauje kenan ahsattu ahsadal qamhu wato lokacin girbi yayi amma ba a girbe ba kamar shine ake cewa makhattun labana ya an ce makhattun labana ma'ana na girgiza wato abin nan nono ma'ana kenan an jijjiga shi kamar abin da ake sa shi cikin gyandama a yi sukan nono kamar da sukan nono an fitar da zub da shi am khadal laban kenan nono ya kai lokacin da ta iya fitar da wannan abin kenan an sanya shi ciki yana madara har ya koma ya zan wato nono to kamar laraba suna cewa kuma thalathur rijala kenan in ka ce thalathun rijala kai ka iske mutum biyu ka shiga kazan na uku amma in ka ce athlathan rijalu kenan kamar mutane da kansu ne wani ya zo shiga kai baka shiga cikin su ba ko kuma misali cikin su aka samu wani ya ƙara wani sai sun kazan su uku amma in ka ce thalathu ma'ana kai ka shiga kazan na uku ɗinsu abubuwa ne waɗanda yana da kyau ɗalibin ilimi ya rinka fahimtar su da kyau cikin tafiyar karatu kalima ta gaba sai al'aqlu da al-lubbu in an ka ce al'aqlu tana nufin hankali in an ka ce al-lubbu ita ma tana nufin hankali an gane ko to sai dai suke cewa shi al'aqlu kawai adatu tafkiri wal idrak wato a kayan aiki ne abu ne wanda da shi ake yi tunani kuma ake gane abubuwa amma in an ka ce al-lubbu sun ka ce manatu taklif an gane ko a'a wa manatu taklif kuma shi hankali da shi ne ake dora mutum wato taklifi na shari'a domin a natsa yara ta yani an gane ko amma shi al-lubbu sun ka ce al-aqlu az-zakiyu hankali wanda yake mai kaifi kwarai as-safi tataccen hankali al-khali min ash-shawa'ib wanda yake ya rabauta ma'ana ya kubuta daga wato duk abin da zai gurbatar da shi ina fata an fahimci wanda kuma in ka diba asalin kalma ta al'aqlu daga al'iqal ne al'iqal ita ce igiya wadda ake daura mara kumyo da take hana shi yayi duk abin da yake so shi ko al-lubbu al-khalis daga abin da anka tace ne kuma Allah ya kira al-Qur'ani an-nuhya inna fi dhalika laayatin li ulil nuha nuha jam'in nuhya sun kace domin hankali yanha sahibahu anil wuqu'i fi ma yashinuhu yana hana mutun ya fada a cikin abin da bai dace da shi ba da dai sauransu akwai maganganu da dama to kalima ta gaba wadda ya kamata mu kara kuma arrau'u da arru'u in an ka ce arrau'u shine alfaza'u wal khawf tsoro in an kai mara'un fatha falamma zahaba an ibrahim arrau'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut a cikin suratu hud arru'u kuma shine sun ka ce alqalbu kamar zuciyar mutum ko kuma annafsu wani lokaci ana nufin rayuwar mutum ko albal ko kuma hankalin mutum da damuwarsa shine arru'u kamar yadda cikin hadisi inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i lalle rufi mai tsarki ya jefa a cikin zuciyata ko a cikin raina ina fata an fahimci ni to don haka in kuma an ka ce arrai'u an kai mara'un fatha aka ya'un arrai'u yana nufin wato amfani abinda ake samu na amfani idan ka yi shuka abinda za ka fitar akan shi arraya idan kana da gidan haya kuɗin da yake basuwa sunan su arraya idan kana da mota ta haya ka bada kuɗin da take kama sunan su arraya ya an ka ce kuma arri'u aka yi mara'un kasra da ya'un shi kuma ya koma alama a tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun ri' na ana nufin babban hanya wadda ana ganin ta ala ayyati hal kalima ta gaba sai as-sanamu shi ne sun ka ce in an ce as-sanam gumkin da aka yi da dutse walwathan shi kuma gumkin da aka yi da dutse ko ba da dutse ba sai zama to kenan kalima ta alwathanu a ammu min sanam kamar yadda malamai suke tance kalima ta gaba wadda ya kamata mu ƙara shine akhaftu minhu da akhaftu anhu in ka ce akhaftu minhu suka ce na karba daga gare shi an gane ko kenan sai zamanto abu ne wanda ana ganin sa in ka ce kuma akhaftu anhu shine abinda ba a gani shi yasa zaka ce akhaftu anhu kitabu kaza ko akhaftu anhu al-ilm amma baka ce akhaftu minhu al-ilm shi minhu yana nufin kamar abubuwan da ake gani sai kalima rubbama wannan ita ce kamata mu tsaya akan ta saboda abubuwan suna da yawa as-sanatu da al'am ya an ka ce as-sana an gane ko sun ka ce ta bambanta da al'am a larabci as-sana ita ce kamar kwanaki 360 ma'ana daga yau idan muka ce yanzu sana da larabci yau muna 18 ga watan ramadana to sai 18 ga watan ramadana sannan ne cika sana daya amma an ka ce al'am shine wato a samu sanyi da zafi a cikin shekara kina yanzu idan sanyi da zafi suka shigo ma'ana na ita waga an hankalta ba kwanaki ne ita asana ita ko al'am an kalli lokuta guda hudu da asaif da ashita sannan kuma da al-kharif an gane ko abin nan asaif shine lokacin zafi ashita'u lokacin sanyi sai al-rabi' lokacin kaka lokacin da ba zafi ba sanyi sai al-kharif lokacin kaka shikenan magana ta kare to ma'ana su ko an hankalta waɗannan lokutan guda hudu to duk lokacin da waɗannan lokutan guda hudu suka samu ko da ba su cika ba kinan ita al'amu tana izmantuwa ma wata goma ne ma misali tunda in mun ɗauki kowanne daga cikin waɗancan lokuta yana yin uku uku to da sun cika hudu kenan amu ya cika duk da yake malamai sun yi wasu bayanai waɗanda suke bambantawa tsakankanin su as-sana galibi in ta zo cikin alqur'ani tana nufin sana mai tsanani kamar yadda yake cewa qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun sace thumma ya'ti min ba'di dhalika amun kaga da kawo amu sai kashi lokacin da fihi yughathu an-nasu wa fihi ya'sirun sannan a cikin suratul a'raf Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yattaqun kaga bis-sinin Allah ya ce sannan ma annabi nuhu Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama kaka alf sanatin shekara dubu yace waɗannan illa 50 aman sai shekara 50 waɗannan shekara 950 wahala ya sha shi yasa aka kira su sinin ina fata an fahimta wanda kuma istilahi ne na malamai suna faɗa to ina ganin nan ya kamata mu da kanta sai zuwa gobe in Allah ya kai mu da game da waɗannan alfuruqul lughawiyya yana da kyau kuma insha Allah ta'ala za mu rinka ɗauko su har mu samu mu ga mun kai karshen su Allah ya ba mu iko waɗanda muke so mu kawo sannan mu faɗa ma ƴan uwa littattafan da ya kamata su yi amfani da su Allah ya mana jagoranci Allah ma a sake maimaita aya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa
wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم الله سبحانه وتعالى يتي وأعدوا لهم كيمس تتلي ما استطعتم دو أبن لكم كسامو إيكو من قوة نكرفي كرفي كرفين جكي da ƙarfin tunani da ƙarfin makamai yau babban matsalar ƙasashen musulmai muna da muna amfani da karfin jiki da kasashen mu na Afirka amma ba ma aiki da karfin kwakwalwa wanda kuma shi karfin kwakwalwa shine yafi jimawa kuma shi yafi tasiri wanda da shine yanzu ake juya duniya mutum sai ai makamin da zai halakar da mutum dubu kaza kaga ba ɗaya bane da irin yakin da da ake yi da takobi shi yasa ashe wa a iddu can da ana iya cewa ai musu tattali da takobi ai musu tattali da mashi ai musu tattali da kaza amma yanzu a'a wa a iddu ku yi kokari ku samu ilimi wanda za ku iya kare kasashenku ku yi makamai waɗanda za ku iya kare kasashenku idan kuka yi wannan sakaci umarni ne daga wajen Allah Allah zai iya tambayar mu wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa duk abin da kuka samu na karfi kaga bai ce ba a'a kowane zamani yana da nashi yana da nashi makami da yadda ce da shi sai Allah subhanahu wata'ala ce wa min ribatil khayl da kuma daurarrin dawakai an gane ko kalima ta arribat je mun yi bayani a cikin lugha da irin abin da malamai sun ka faɗa kan ta ba sai mun sake maimaitawa ba amma kalima ta arribat tana da ma'ana wato guda biyu ribat tana nufin tsaron iyakoki lokacin da musulmi za su tsare iyakokin su don saboda kada a faɗo a yi musu ɓanna sannan kalima ta arribat tana nufin mutum lokacin da ya ta wata sallah ya ƙari bai tashi ba ya tsaya yana jiran wata sallah shi ma ana kiran shi arribat a cikin wato abin nan shari'a ta addinin musulunci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da wannan yace a cikin ƙarshen suratu Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu Allah na ya umarni yace ayi tsaron iyakoki wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah saboda ku rabauta to wa min ribatil khairi da daurarin dawakai mun ce ko yanzu ana buƙatar dawakai dan akwai inda wato na abin nan motoci ba za su iya shiga ba sannan kuma akwai lokacin da motocin za su iya samun matsala Allah subhanahu wataala ce to turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wannan karhin turhibuna bihi za ku tsoratar da shi ko turahibuna bihi a qira'atar wais daga rahaba yurahibu tarhiban mun yi bayani mun ce ko mu ce qira'a turhibuna tana nufin ba da tsoro wanda bai kai wancan ba turahibuna tana nufin ba da tsoro wanda ya fi wancan kinan sai zaman to mataki mataki na kowa akwai irin yadda za a bashi tsoro da irin karfin mu da irin kuma yadda aka taba mu an gane ko kuma sun ce a turhibuna da turhibuna duka ma'ana ɗaya ne almuhimmu dai ba da tsoro turhibuna bihi aduwallah kuna ba da tsoro da wannan karfin naku aduwallahi an gane ko makiyin Allah wa aduwakum da kuma wato makiyinku to turhibuna kuna ba da tsoro bihi da shi amma alhali an faɗi abubuwa an ce min kuwatin wa min ribatil khayl jiya mun faɗa cewa daga cikin ƙarfi hadisi ya zo yana nuna cewa arram yu jifa muka ce ismul jinsi na almarmiyu duk abin da za a jefa ba a ce kibiya ba sannan ribatul khayl mun faɗi da wakai da irin muhimmancin su to amma an faɗi abubuwa guda biyu amma kuma sai aka zo aka ce turhibu na bihi ba a ce turhibu na bihi ma ba ko ba haka ba to anan sai ka ce kana da dama ka ce bihi domiri yana iya komawa zuwa ga al-i'dad domin da an ka ce wa a'iddu lahum ku yi musu tattali i'dadan ne ad-damir yarji ila al-i'dad al-mafhum min as-siyaq kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu sai ce i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa kaga huwa al-adlu al-mafhum min i'dilu ko kuma ka ce a'a min kuwatin wa aidu lahum mastata'tu min quwwa ku musu tattalin duk abin da kuka samu min kuwatin da karfi wa min ribatil khayli da abin da kuka samu na daurarin da kai turhibuna bihi al mazkur duk abubuwan da anka ambata to kuna ba da tsoro da su ina fata an fahimci ni domin doki na daga cikin abin da ake kai hari da shi a ba da tsoro kamar da Allah subhanahu wataala ya bayani akwai sura ma musamman wadda take bayanin wannan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a ka gani Allah yana rantsuwa al'adiyat duk da kyau sun sun ci nan raƙon ma ake nufi wasu sun ci kuma al'adiyat raƙon ma lokacin da suka fito da suka ɗauko mahajjata suna gudu wasu sun ce al'adiyat dawakai bai hana dukkan su su zamanto suna gudu doki yana gudu raƙum yana gudu amma lokacin kan hari an sa ana kan hari ne galibi da mi da doki falmuriyati qadha masu tada wuta kofatun su idan ya bugi abin nan falmughirati subha da masu kai hari da asuba fa'asar na bihi naƙa za su tadda ƙura a wannan wurin da suka kai hari fa wasata na bihi jam'a za su ga tsakiya na Allah yana siffanta yaƙi da irin yadda doki yake da muhimmanci wajen kan yaƙi almuhimmu dai kuna bada tsoro a wallahi makiyan Allah wa aduwakum kuma da makiyanku kafirai makiyanku ne kuma makiyan Allah ne kinan idan kai masoyin Allah ne duk wanda yake kiyayya da kai yana kiyayya ne da Allah shi yasa za ku ga ayoyi ma suna bayanin wanda wanda yake kiyamar Jibrilu kiyayya da Jibrilu na kiyayya ne da Allah ko ba haka ba shi yasa Allah ya sifanta su da kafirai wanda duk yake kiyama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma wanda maki mumin ne na ba sai an faɗa ba ina fata an fahimce ni to Allah kai mu da tsari Allah ya ce to ana ba da tsoro wa akharina da waɗansu min dunihim waɗanda ba su ba la ta'lamunahum ba ku san su ba Allahu ya'lamuhum Allah shine ya san su to da anka ce wa akharina min dunihim malaman tafsiri sun yi sabani akan mi ake nufi da wa akharina min dunihim waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce akharina bayan kafiran makka suka ce ana nufin banu quraiza domin suka ce ayoyin da suke magana kan saba alkawali ma'ana suna zancen wato banu quraiza ne ko yahudawa da sifa amma domin da yahudawa da kafiran maka ba jama'a guda ba ce waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a wa akharin nan ana nufin farisawa farisawa mutanen furs wanda mutanen iran an gane ko su ne abin da ake nufi a iran ta wannan lokaci ko mu ce yankin iran duk da yake ba ana nufin a matsayinsu na farisawa a wanda bai shiga musulunci daga cikinsu ba ya kamata mu rika fahimta ko yahudawa da aka yi zance wanda bai shiga musulunci ba to wa akharin waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa abinda ake nuhi da akharin su ne wato almunafiquna munafikai sannan waɗansu daga cikin kace wa akharin min dunihim da waɗansu waɗanda ba su ba sun kace ana nufin aljannu to me yasa kowa ya kawo wannan sun kace la ta'lamuna waɗanda ba ku san su ba to waɗanda sun kace la ta'lamuna ba ku san su ba sai suka ce to munafikai ake nufi domin Allah ya sifanta munafikai da wannan sifa a cikin alqur'ani idan muka duba cikin suratul tauba ayoyin da za su zo Allah ya ce wa mimman haulakum min al-mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kaga Allah ce ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi duka shi bai san su ba suka ce to su ne ake nufi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a waɗanda ake nufi min la akharina min dunihim la ta'lamunahum aljannu ake nufi munafikai wato maƙiya daga cikin aljannu waɗanda ba kwa ganin su domin Allah ya faɗi cewa waɗannan maƙiyan namu mu ba ma ganin su الله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم سوسورا غنكو كوباكو غنيسو ina fata an fahimce ni to amma ibn kathir da ya zo shi ya rinjayar da munafikai ake nufi ibn jarir al-qabri ba ya kawo waɗannan ra'ayuka kuma ya tafi cewa ma'ana ya ɗaukar ra'ayin a matsayin am akhari na duk waɗanda ba su ba dai makiyan ku ne ba ku san su ba Allah ya san su to mi ya kamata ku nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala gare su shi ne abin da ya kamata to a nan nake son in ji hankalin ɗaliban ilimi kaga nan ibnu jarir qabari da zo wajen wa akharina sai ce ikhtalafa ahlut ta'wil malaman tafsiri sun yi sabani to shi yasa idan ka ɗauki tafsiri ina ibnu jarir qabari idan kana ɗalibin ilimi wanda zai yi bincike bincike ko a jami'a misali na takharrus ko bincike na magister ko bincike na doctora kana iya ka ɗauki waɗannan wannan mas'ala ta ibnu jarir tabari kai bincike daga farkon ta in jami'a ne ka ɗauki kamar mujalladi biyu ko uku in ka zo magister ka ɗauki wasu uku in ka zo doctora ka ɗauki wasu uku duk sai ka da ibnu jarir tabari kai bincike akan masailul khilaf da ya kawo duk inda ce ikhtalafa ahlut ta'wil sai ka tattaro waɗannan mas'aloli kaga za su taimaka maka ko su taimaka wajen gane mawadi'ul ikhtilaf kuma ka bayyana nau'in ikhtilafin da aka yi ikhtilafu tanawwu da ikhtilafu tadad da dalilai da arrajih da kayfiyatul jam' in ikhtilafu tanawwu ya za a hada wannan maganganu ko ka dauki tafsirin ibnu ibnu kathir inda ka mawadi'ul ikhtilaf misali nake baka cikin ibnu jarir at-tabari ya ka mas'ala sun fi 700 da yace ikhtalafa ahlut ta'wil yasa sabani na malaman tafsiri yana taimaka ma ɗalibin ilimi wajen bayani a wajen tafsiri idan mas'ala ce an kai sabani ta ma'ana kaga ibnu jarir qabari idan mas'ala ce ta nahau sai ka kawo sabani ka dibi ar-rajih min al-qawl in ikhtalafa ahad mufassiruna na mas'ala ce ta balaga misali cikin ibnu at-tahrir wa tanwir sai ka kawo magana in cikin asbabun nuzul na sai a gane an yi sabani me yasa aka yi sabani ga dalili in mas'ala ce ta fiqhu sai ka duba akwai ayatul ahkam daban-daban na malamai da dalilan da aka kawo kowa ga dalilan shi wace magana ce ta fi haka in mas'ala ce ta aqida sai ka kokari in akwai sabani da aqida ka kawo ka nuna ga mazhaba ta ahli sunna ta salafus salih ga kuma dalilai mafi inganci wannan yana ƙara zaburar da dalibin ilimi ya fahimci yaya ake ka san asbabu ikhtilafil mufassirin asbabu ikhtilafil muhaddithin na khaldun al-ahdab asbabu ikhtilafil mufassirin na malamai da dama kuma an rubuta doktora a jami'at malik saud asbabu ikhtilafil fuqaha ka karanta raf'ul malam an a'immatil a'lam na shekul islam ibn taymiya ko littafin al-qadaya al-mu'asira na asadullah al-zahir profesa na fiqh da ke rabitatul alam al-islami asbab ikhtilaf al-bulagha asbab ikhtilaf an-nuhat ka gane su sai ka samu ilimi mai yawa kaga dalilan da yasa suka yi sabani ba wai haka bane ko nan cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kaddiba na ibn rushd al-hafid zaka malaman fiqh sun yi sabani ga dalilin da yasa suka sabani ga dalilan kowa wannan sai wayar maka karka zama to kana da karatu wanda yake wato karatu ne jamil wanda kai da an saba maka ba an saba ma nasi sai a samu matsala Allah ya kyauta wa akhari ne dai akwai magana guda hudu kuma kowa ya kawo nashi na ga maka kadiba cikin tafsiri na ibnu kathir ba ni fada ba kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir tabari karkashin wa akhari na min dunihim zaka ga maganganun malamai la ta'lamunahum bu kusan su ba Allahu ya'lamuhum Allah ya san su la ta'lamunahum bu kusan su ba Allahu ya'lamuhum Allah ya san su kenan wa za mu neman ya kare mu daga sharin su su ne mi shine Allah subhanahu wataala shi yasa kakka ba kanka wahala wajen neman kariya ka ce kai kana iya ɗaukar mataki kai dai kullum kakka rudu kanka nemi Allah ya kare ka daga maƙiyin qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljannati wan nas ka nemi Allah ya tsare ka bar cewa ni na iya kare kaina na iya kare kaina baka iya kare kanka komai makiya sun yi ma yawa waɗanda kake gani da waɗanda baka gani shi yasa al'ummar musulmi dole sai mun nemi tsari ga Allah subhanahu wataala kuma mu tsarkake zukatanmu mu tsaya ma Allah sai Allah ya tsaya muna Allah ya muna mai kyau wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah duk abin da kuka ciyar wa ma tunfiqu duk abin da kuka ciyar min shay'in na wani abu nan wato ya nuna ko ma menene fi sabilillah amma ya zama to don Allah shi yasa Qur'ani da kace na ce fi sabilillah galibi in an zo wajen jihadi sai ka ce fi sabilillah in kuma abu ne wani abu sai ka ce ibtigha amardatillah Qur'ani bai taba cewa ba niyya niyya a'a babu babu niyya cikin Qur'ani yace ka a'a ka basuwa niyya ka don Allah sai dai ce a'a ka bayar don Allah ko ka yi haƙuri don neman yarda Allah ko don neman fuskar Allah wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim an gane ko wallazina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah don neman yarda Allah don neman fuskar Allah subhanahu wata'ala ina fata ana fahimta ta ko kuma a ce ka tsarkake qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din ka tsarkake wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun ko ko a ce maka ka nuface ta an gane ko man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun man kana yuridu al'ajila yuridu qur'an yace yuridu yana nema kaga yana nufin niyya man kana yuridu al'ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama jahannama islaha madhmuman madhura wa man arada al'akhirah wanda yake son lahira ma'ana wanda niyyar shi lahira ne na fata ana fahimta ta to qur'ani sai ya amfani da wato abin nan wannan kalima to fi sabilillahi don neman yarda Allah ma'ana don ɗaukaka da kalimar Allah yuwaffa ilaikum Allah ce za a cika muku sakamakon shi za a cika muku sakamakon shi tab ba za a rage muku shi ba an gane ko shine Allah zai baka in kai dai Allah zai baka goma in kai ma goma in kai ya dai Allah zai baka goma in ya ga dama ya linka ma fiye da goma ya kai maka shi 700 in ya ga dama ma shi linka maka linkin ba linkin shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan ko ba haka ba ko wa in taku hasanatan ina fata an fahimci ni wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima wa in taku hasanatun ko ba haka ba akwai qira'a hasanatun imamu nafi' da imamu abu ja'far da ibnu kathir sai da manto kana tamma ake kiranta kinan wa in wujida hasanatun an gane ko yudha'ifha ko ko yudha'ifha ibnu kathir da ibnu amir da imamu abu ja'far da imamu yaqub sun karanta yudha'ifha Allah zai lumkata to lumka wai yaya zai yi sai faɗi in kai yadda zai baka goma man ja na farko dai ce zai baka mafi alkhairi man ja abil hasanati falahu khairun minha ko ba haka ba sai ce yana baka mafi alkhairi to mafi alkhairin nan shi ma ya zama to mujmal ya zama fasara shi sai ce zai bada goma man ja abil hasanati falahu ashru amsalha ko baka ba wani wuri sai ce a'a zai zai limka maka masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha har daga ɗaya har zuwa 700 hamma kuma linkin balinkin sai abin da ya ga dama muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya mu gaba gaba daga cikin su yuwaffa ilaikum za aka cika muku sakamakon shi kuma yan an cika muku sakamakon shi tun da nan za ku fara samun shi in ka yi imani da Allah kana aiki na gari wallahi Allah ba zai barka ka tabi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ingantacce an gane ko yake cewa duk mutumin da yake ba su Allah zai sanya mala'iki yana cewa Allahumma a'ti munfiqan wato a'ti munfiqan khalafa Allah ka ba wanda duk yake bayarwa Allah ka ba shi khalafin abin da zai mai mai shi yasa kana ganin masu alkhairi bu su cika yin talauci ba ko da abin ya yanke wani dan lokaci Allah ne ya jarraba su zai mai musu sannan kuma mala'iki zai zai yi addu'a ce Allahumma a'ti mumsikan wato talafa duk mutumin da yake rikewa Allah ka hana mishi sai ka iske ya tara abin amma rana ɗaya Allah zai wargaje shi kuma bai da kima bai da albarka kuma bai da kima a cikin mutane saboda mi saboda ya riƙe Allah ya fitan mishi da kwarjani waɗanda ba su kai gare shi hali ba masu alkhairi sun fi shi kima Allah kai muni tsari to yuwaffa ilaikum Allah zai baku lada ma'ana Allah zai sanya muku albarka kada ka sa tsammanin don ka bi Allah Allah ba zai taimake ka nan duniya ba a'a nan Allah zai baka rayuwa ko Allah bai baka arziki mai yawa ba Allah zai baka rayuwa mai kyau ya sa matanka albarka da 'ya'yanka man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun shi yasa mu'minai suna roƙon Allah duniya ne da lahira an gane ko wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kuma Allah ce wa inna lana lal akhirata wal ula duniya da lahira na Allah ne kuma mu mamruki Allah duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa antum la tuzlamun ku ba za a zalunce ku ba sai ba haɗu wani ne zai zalunci ba ai Allah ba zai zalunce ku ba la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba waye ba zai zalunce ku ba Allah subhanahu wataala Allah ba zai toyi muku komai ba ina fata an fahimci ne kalma ta azzulmu nan tana iya ɗauka ba za a tauye muku ba ina fata an fahimci ne domin mun ce asalin kalma ta azzulmu a larabci tana nufin ba za a wato ɗora a wurin da bai dace ba shi yasa aka ɗauki shirka matsayin shirka zalunci saboda ka ɗauki ibada ka ɗora ta inda bai dace ba to in ka gara mana sai ka ce ba za a zalunce ku ba domin Allah ba zai ɗauki ladakka ba da ya dace ya baka ya ɗauka ya ba wani dan Allah ba matsiyaci bane bai da bukata komi gare ka shi yasa ba zai ɗauke ta ya ba wani ba ko kuma wa antum la tuzlamun mu dauki sha'a ta zo da ma'ana cikin alqur'ani la tunqasuna shay'an don Allah ce kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a ai wa lam tanqus minhu shay'a Allah ba zai rage maka komai ba zai azami zani za a baka kuma idan ka ga abin da duka gani sai dai Allah ya kara maka Allah ya fi karfin ya dimi wani abu gare ka kuma ayoyi da dama sun yi bayanin wannan wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin arama mu ji aya ta gaba wa in janahu lis-salm
wa in janahu lis-salm fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah إنه هو السميع العليم na'am kamar yadda al'ada ta gabata muna fassara kalmomin da mai jalalain ya kawo kafin mu shiga cikin bayani da ke gabanmu wanda mun kakala tunar da cikin maganganun malamai da kuma abin da Allah ya bamu na fahimta wa in janahu malam mai jalalain ya kawo shi wa in malu kenan janaha yajnahu an gane ko idan malu suka karkata lissalmi yace bi kasri sini wa fathiha akwai qira'a kenan lissalmi بكسر السين للسلم كو للسلم كده وفتحها للسلم الصلح idan suka karkata ga sulhu fajnah laha ka karkata zuwa gare ta wa ahidhum kai musu alƙawali wa qala wa qala ibn abbas malin ce ibn abbas ya ce hadha mansukhun bi ayati sayf an shafi wannan aya da aya ta saifi ta yaƙi kinan da an ka ce a yaƙe su kinan wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa qala mujahid shi ko mujahid yace a'a makhsusun bi ahlil kitabi a'a wannan ahlul kitabi na dama ayat take zancen ayi sulhu da su an gane ko idh nazalat fi bani quraiza domin ta sabka ne a bani quraiza game da sha'anin bani quraiza kenan ina fatan ana fahimta ta kenan sai zaman to kenan su ne ake nufin ana yin wato sulhu da su su mushrikan makka ko laraba ba a yarda ba wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah amma su ahlul kitabi ana yin sulhu da su ko a karbi jizya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum saghirun wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah thiq bihi ka dogara ga Allah to sai ba a kawo jawabin amri ba an gane ko jawabin amri mahzuf tawakkal ala Allah taghlib ka dogara ga Allah sai ka rinjaya domin duk wanda ya dogara ga Allah in dai ya dogara ga Allah to zai rinjaya innahu domin shi Allah huwa samia shi na an mai ji lil qaul ga abin da ake faɗa al alim masani bil fi'li game da abin da ake aikatawa to a gurguje wannan shine abin da malam mai jalali ne ya kawo to kamar da al'ada ta gabata wani lokaci muna zan kawowar waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da aya don mi don saboda mu zamanto muna da fikira amma muna fahimtar waɗansu abubuwa idan muka diba cikin asbabun nuzul kamar da malam ya kawo sai mu duba muka gani wannan aya wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwas samiul alim idan ka diba cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayanil asbab suke cewa da suka kawo athar sai suka nuna cewa ani suddi an kawo daga imamu suddi nazalat fi bani fi bani quraiza ta sabka ga bani quraiza amma sai sun ka ce wannan athar da'ifun jiddan imamu suyuti ya kawo cikin addurrul mansur shikenan sai suka tsaya kaga athar guda suka kawo to tunda sun dauki littafin su mausu a yana yiwa iya binciken su sun diba ba samu ba babu wata ƙari to amma anan athar guda aka samu kuma an ce bai inganta ba to yanzu ya zamu yi tunda bai inganta ba sai mu ce a'a babu matsala ba dole bane ba dole bane nan da an ka ce wa in jana hulis salmi in ba a samu athar ba to ta shafi ma waɗanda kafirai ai babu wata matsala ta shafi kafirai ne domin da kafirai ne ake kullu sulhu magana ta riga ta kare domin in ma ba a samu sababin nuzulu ko guda ba to ai ba shi ke nuna ma'anar qur'ani ba ta tabbata ba a'a shi sababin nuzul al-khas yana taimaka mana ne mu san kan waye aya ta sabka shine amfanin sababin nuzul mun fahimci wannan da kyau ko yan uwa to sai mu dawo kan munasaba tsakanin aya da aya menene alaka tsakanin wannan aya da wannan aya wanda galibi na ina faɗa ma 'yan uwa misali munasaba tsakanin aya da aya da kuma sura da sura da jumla da jumla ibnu ashur ya yi kokari a cikin wannan cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir ina fata an fahimce ni domin akwai imamul biqa'i ya yi littafi kan wannan amma gaskiya bai samu dacewa ba kwarai irin ibnu ashur kuma bai hada kai mu karana tsakanin waɗannan tafsiri inda kan wannan abu ne zaka abin nan ibnu ashur ya ce to intiqalun min bayani ahwali mu'amalatil aduwi fil harb da an taso wa injina hulisalin ma'ana an taso ne daga bayanin halin da ake mu'amalatul aduwu fil harb yadda ake ma makiya mu'amala a cikin yaki min wafa'ihim al ahad an gane ko kamar cika alƙawarin su wa khiyanatihim da kuma in sun yi yaudara an gane ko wa kaifa yuhillu al muslimuna al ahad an gane ma'ahum yaya musulmi bayan kuma Allah ya bayanin yadda musulmi za su warware alƙawari tsakankanin su in khafu khiyanatahum in sun ji tsoro yaudarar kafirai wa mu'amalatahum kenan wa mu'amalatahum idza zafaru bil kha'inin da kuma mu'amalar da su yi ma makiya waɗanda suka warware alƙawli in sun kama su wal amru bil isti'dad lahum bayan kuma Allah yayi umurni da ayi tattale ila bayani ahkami silmi kenan sai Allah kuma ya ci gaba da bayani kenan daga nan sai aka gangaro aka cirato zuwa bayani na zaman lafiya in talabu silma kenan in sun nemi wato sulhu kenan wal muhadara da zaman lafiya wa kaffu anil harb ko wa kaffu anil harb suka kame daga yaki fa amara Allahul muslimin kenan sai Allah ya umurci musulmi an gane ko bi al an gane ko kenan sai bi Allah ya anafu minas salmi ko minas silmi kada su kyamata ya anafu daga al'amfuna domin in mutum ya kyama abu sai kaga ya daga hancin shi haka to Allah ya anafu in an ce ya anafu yana kyamar abu to Allah ya anafu minas silmi kada musulmi su kyamaci zaman lafiya wa an yuwafiqu man sa'alahu minhum su yi muwafaqa ga wanda ya nema duk da yake fajnah laha Allah ya ce ibnu ashir kuma ya ce Allah ya umarci musulmi domin umarnin da an kaiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam al'ummar sa taba'un lahu dan kawai ne ce mallan yayi kuskure ka san wani yana son doli sai ya samu kuskuren malam to wannan shine abinda malam ibnu ashur ya kawo to idan muka duba karkashin wannan aya da Allah ya ce wa in janahu lis-salmi idan suka karkata janahu lis-salmi suka karkata zuwa ga neman wato yarjejeniya ta zaman lafiya kalima ta janaha ta samu asali daga aljunuhu aljunuhu laraba sun kace huwal mailu an gane ko shine karkata janahatil ibilu an gane ko janahatil ibilu ai amalat a anaqaha in an ce janahatil ibil raqum ma sun karkata ma'ana sun karkata da wuyansu janahal lailu an gane ko ai aqbala ai an ce janahal lailu dare ya fuskanto ma'ana ya karkato ma duniya kenan an gane ko janahar rajulu ila fulanin an gane ko kuma ana cewa janahar rajulu ila fulanin kidan mutum ya karkato zuwa ga wani abu ko ya bi shi kinan sannan kuma aljunuh al-ittiba ana rufin aljunuh shine bin mutum wani lokaci sannan kuma aljawarih al-adla larabawa sun ce aljawarih an gane ko suna rufin al-adla haƙarƙari ko mu ce awazai domin sun karkato to wannan wannan asalin kalima kinan ta aljunuh kenan kamar waɗancan in jana'u sun karkato suna nema domin kamar an fuskantar da su ne kamar an kamanta su ne da reshe kamar wanda ya karkato shi ya sama ake kiran fikafikami aljanah waqfid lahuma janaha dhulli min arrahma janah kaga daga wannan kalma ne na janaha janaha yajnahu sannan kuma daga nan aka ɗauko laifi la junaha alaikum babu laifi a gare ku ai babu karkata domin mutumin da yake daidai bai karkata nan bai karkata nan ba kina aka ce la junaha alaikum babu laifi akan ku babu karkata akan ku daga nan wannan kalma ta samu asali abinda malamai sun kace kenan ba ni da ni bayani ba malamai da sun ka kawo wannan wa in janahu lis-salmi kinan idan suka karkata malam mai jalali ne ya kawo ya ce an karanta bai kasri sini kuma an karanta bai fatahiya amma bai kawo waye karanta ba domin bai yi azuwin qira'ati ba to an ka ce bi kasri sini wa in janahu lisilmi an gane ko an gane ko imam wato shu'ba an gane ko shi ya karanta wa in janahu lisilmi anan wa in janahu lissilmi imamu shu'ba wanda rawi ne daga cikin urwat na wato imamu asim domin shi imamu asim wanda sun kai riwaya gare shi hafs da kuma shu'ba to shi ya karanta huna wa in janahu lissilmi sauran kuma duka gaba ɗaya sun karanta wa in janahu lissalmi kenan qurra'u tara da rawi ɗaya an gane ko amma a cikin suratu muhammad an gane ko inda yake cewa fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa ba imamu shu'ba ɗaya bane da imamu shu'ba da imamu hamza da imamu khalaf sun karanta bil kasri nan sai zamanto an samu ƙari shi yasa kar ka sa tsammanin kalima in ba an ce maka ba ƙari i kaza shi ya karanta cikin alkur'ani ko ina a kaza ba ko qurra'u kaza to kai hattara kaga nan cikin suratul al-anfal shu'ba ɗaya karanta amma a cikin suratul muhammad da shu'ba da hamza da khalaf sun karanta wa tad'u ila silmi ina fata an fahimci ni a cikin suratul baqara kuma ina fata an fahimci ni sai ka iske ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafa akwai kuma fi salmi kafa can kuma waɗanda sun karanta da fatha nafi da abu ja'far da imam ibn kathir da imam al-kisa'i sauran kuma sun karanta ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafa kaga dole sai ka tantance to anan sai malamai suka ce can cikin bakara yana iya ɗaukan ma'ana biyu intabe ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da kuka imani udkhulu fi silmi ku shiga cikin as-silm wasu sun ce na as-silmu zaman lafiya wasu sun ce fi silmi ko fi salmi ana nufin musulunci to can babu matsala ana buƙatar mu shiga cikin musulunci gaba ɗaya kada mu ɗauki sashen musulunci mu bar wani kan mu yi irin musuluncin yahudawa da munafikai wanda ya muni mu ɗauka wanda ya muni mu aji Allah ya ce a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila bai dace musulunci a'a musulunci gaba ɗaya ka karbe shi kada ka ce a'a ga inda nika so ga wanda ban so to kenan ba musulunci zaka yi ba son ranka da zaka bi munafikai su ma haka suke wanda gai musu su karba wanda bai musu su aji ma Allah subhanahu wataala abin shi to can bakara in an fassara shi da musulunci yayi in an fassara shi da kuma zaman lafiya yayi domin bai dace mu shiga zaman lafiya mu bari ƴan uwan mu saura musulmi mu bari ana kisan su mu shiga cikin zaman lafiya gaba daya amma kenan sai ta manto amma shi musulunci shine a ammutan domin shiga cikin musuluncin in mun ci a shiga musulunci gaba ɗaya ai musulunci shi ke bai da shi ke ba da dama a kunna yarjejeniyar zaman lafiya da kafirai amma a nan a cikin suratul anfali bai ɗauka shiga cikin musulunci don an ce wa in janahu lisilmi ko lisalmi tun da mun ce shoba shi ɗaya karanta nan baya ɗauka in sun karkato ba musulunci nan ba zai taɓa ɗaukar musulunci ba bai yiwuwa a cikin suratu muhammad yana iya ɗaukar musulunci yana iya ɗaukar zaman lafiya amma ya fi ɗaukar zaman lafiya shine zahiri domin ya ce fala tahinu wa tad'u ila salmi fala tahinu kada ku yi rauni wa tad'u ila salmi ku kira zuwa ga yarjejeniya ta zaman lafiya wa antumul a'launa in kuna da karfi to nan ya fi ɗaukar zaman lafiya amma ba za a ce ba ku kira zuwa kada ku yi rauni zaurin kira zuwa ga musulunci lalle Allah bai yarda ba mu yi rauni ko da yaushe mu kira zuwa ga musulunci amma can zahiri zaman lafiya yake ɗauka nan kuma baya ɗaukan ma kwata-kwata musulunci kwata-kwata ba a cewa wa injina huli salmi in sun karkata ga musulunci fajina halaha ka karkata zuwa ga musulunci a adama ai mu musulmi ne don haka wa injina huli salmi in sun karkata zuwa ga asilmi ko asalmi zaman lahiya fajina halaha ku karkata zuwa gare ta ko ku karkata zuwa gare ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗansu suka ce to wannan ai an shafe shi da ayoyin yaki a'a nan ana zancin sulhu na kuma wannan aya bata cikar da aya da ke cikin suratu muhammad ba ina fata an fahimci ni domin ita aya cikin suratu muhammad ba ta ce ba ba abin nan abin da ta hana mu nemi sulhu muna da karfi Allah ce fala tahinu kada ku yi rauni wa tad'u ila salmi ko ila silmi ku kira zuwa ga wato zaman yarjejeniyar zaman lafiya wa antumul a'launa kuna da karfi in kuna da karfi to aya ta nuna ba za ku nema ba in muke sama amma idan muke da rauni to za mu kalli maslaha idan muka zama to in ba mu nemi sulhu ba za su iya kwace dukiyar da gare mu su ma mai kasashen mu sai mu nemi sulhu mu dan ba su wani abu kafin Allah ya ba mu karfi kenan aya ta hana ba ta ci karo da wannan aya ba lokacin da muke da karfi ba za mu nemi sulhu ba in sun nema sai mu karba domin nan muke da karfi in sun fi karfin mu kuma maslaha ta musulmi za a kalla ina fata an fahimci ni kenan sai zama to wannan aya bata ci karo da wancan ba sannan kuma wannan aya ta neman sulhu ba a shafe ta ba da ayatu saifi a'a tana nan tana aiki lokacin da ya kamata a nemi sulhu daban lokacin da ya kamata a je a yaki daban ko wuce aya tana wurin ta da haka kan wani ya zo ya ce wannan aya a'a ayoyin da suka ce a yaki wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa su ne suka suka shafe su ba shafewa bane duk da yake wannan aya ta sulhu tana cikin suratul anfal an gane ko suratul anfal kuma ta sabka tun a yakin badar a shekaru na biyu suratul bakar kuma suratul tauba tana daga cikin surorin da suka sabka karshen tun da ta sabka ne a yakin tabuka kusan shekara ta tara lalle tabbas haka ne amma ba za a ce wannan ayat ta shafe wannan ba domin shi sulhu abu ne wanda yake na da alaka da halin musulmi da karfin su da rashin karfin su haka yaƙi shi yana da alaka da karfin su da rashin karfin su idan aka ce ba za mu yi sulhu ba idan an kamo da hari muka ƙi yin sulhu ai sai amma mai kasashen mu gaba daya ina fata an fahimci ni to wallahu ta'ala alam wannan shine abinda malamai da suka yi bayani wa in janahu lisalm in suka karkata zuwa ga wato neman sulhu fajnah laha ka karkata zuwa gare ta wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah fajnah laha ba a ce fajnah lahu ba saboda as-silmi wato bai da ta'un amma yuzakkar wa yu'annas akwai kalmomin da a larabci ba su da ta'un amma tuzakkar wa tu'annas in ka ga dama ka mai da su muzakkar in ka ga dama ka mai da su mu'annas fajinah laha bai ce fajinah lahu ba kamar kalima ce ta alharbu hatta ta zo alharbu auzaraha bai ce hatta ta zo yadda alharbu auzarahu ba ka gani haka adda shi ma kul in kana lakum darul akhiratu bai ce in kana lakum darul akhiru ba yuzakkar wa yuannas amma zaka iske wannan dole sai wanda ya san larabci da kyau ai hatta raka a ce akwai kuskure cikin qur'ani wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah innahu was sami' Allah shine mai ji al alimu masani akwai munasaba guda biyu da nake so in faɗi kafin mu je aya ta gaba alaran ai hakuri shine malamai suke cewa duk in ka ga suna Allah a ƙarƙashin aya a ƙarshen aya yana da munasaba da kissar da ake magana da ita ko kuma yana da munasaba da ƙarshen ayar da ake magana akan ta na farko dai an shafi ba a ce Allah ya sami'un yana ji ba mi Allah ke ji a Allah yana jin komi alimin kuma Allah masani daga komi to shi yasa in ka ji malaman tafsiri sun ce shi na jin maganar kafirai ko yana sanin abin da kafirai suke aikata nan misali ne kawai sun ka bayar ba wai dan saboda kawai abin da kafirai suke faɗa ba ko abin da kafirai suke aikata ne ya sani wannan na farko kenan na biyu me yasa ya hada ji da sani saboda akwai wanda yana ji amma bai sani ba akwai wanda ya sani amma bai ji to Allah subhanahu wataala da sun koru gare shi sai ya hada muku yana ji kuma ya sani kenan ya ji yadda an kula yarjejeniya kuma ya san abin da suke aikatawa na makirci shi zai iya taimakon kuma shi ya ba ku umarni to sannan menene munasaba munasaba wannan ya nuna cewa a cikin fiqihu zaka je ka buɗe babi wanda yake magana kan wato sulhu kaga yadda ake kulla sulhu tsakanin musulmi da kafirai sannan kuma sannan kuma a babi na aƙida wannan yana da alaƙa da aƙida domin da yawan malamai kamar da wani malami yake cewa a ƙasar saudiya galibi malaman tafsiri sai ka iske sun zo cikin sunayen allah a cikin fiƙihu musamman cikin ayatul ahkam sai ka suna danganta su da fiƙihu amma suna ƙin kawo hikima a ta'allaka su da aƙida a'a bayan an waɗi cewa sunan nan yana da alaƙa da fiƙihu to kuma yana da alaƙa da aƙida as-sami'u allah mai jina ga sulhun da kun yi kuma in kun sa duk abin da za ku faɗa wanda ya saba ma allah allah ya ji a cikin wannan sulhu har in kun saba ma Allah ciki kun kafi son ransu sannan al'alimu masani na Allah fa ya san duk abin da suka aikatawa ya san abin da kuka aikatawa kenan ku wanda ya san abin da ake aikatawa ya kamata a ji tsoron shi kuma wanda ke ji ya kamata kada a saba mishi tun da yau ko mutum dan adam in yana ji wani abu za ka faɗa mishi ba wanda bai so to ya za a yi ka faɗa abin da Allah subhanahu wataala kai dan adam baya son ka faɗa kuma yana ji kuma ya za a yi ka aikata abin da Allah baya so kuma Allah ya sani dan adam ma dan sanda da jandarma da masu mulki da masu dogare kana jin tsoronsu to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala shi da da kun fayakun kaga akwai aqida akwai fiqh wallahu ta'ala alam malam muje wa in yuridu an yakhdahuka wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين na'am wa in yuridu an yakhda'uka idan suna idan sun yi nufin ne sulhun da suka yi don su yaudare ka ne an yakhda'uka kenan asalin shi khadda'aka ne domin yakhda'u shine yaudara an yakhda'uka sai zaman to masdar ne munsabik asalin shi kenan wa in yuridu ikhda'aka ne an gane ko in sun yi niyyar su yaudare ka to sai an ka kawo shi da siga ta mudari'i manakon a kawo shi suna sai a maida shi masdar min sabik sun ka ce an fi'ili madi in yazo bayanta ko fi'ili mudari'i kenan misali inda yace wa in yuridu an khada'uka ko wa in yuridu an yakhda'uka an gane ko ko fi'ili amri a'a sun ka ce in yazo tare da an suna ne amma dan a nuna akwai in fi'ili amri na a nuna maka umurni na ciki in mudari'i na a nuna maka fi'ilin nan ana nan ga aikata shi in kuma madi na a nuna maka ya wuce ma'ana sai shi hada ma'ana biyu ga kasancewa shi suna ga kasancewa shi yana tare da fi'ili to wa in yuridu an yakhda'uka in suna nufin an yakhda'uka su yaudare ka shi yasa suka yi sulhu dama kenan dan ɗabi'ar su yau da gobe yaudara ce yakhda'uka yau da gobe jibi da gata fa inna hasbaka Allah to Allah ya isar maka Allah ya isar maka huwa alladhi ayyadaka bi nasri Allah shine ayyadaka ya karfafa ka bi nasrihi da taimakonsa lokacin da Allah ya taimake ka babu kowa an gane ko lokacin hijira illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wa bil mu'minin kuma Allah shi ya taimake ka da mu'minai malamai sun kace nan ansar ake nufi Allah ya taimake ka da al'ansar duk da yake lafazi na al'mu'minin yana iya ɗaukar wato muhajirin da ansar domin Allah ya taimaki manzo sallallahu alaihi wasallama da muhajirin ya taimake shi da ansar ansar sun taimake shi kuma ya taimake shi da muhajirin a makka kafin ya hijira kuma muhajirin su ma sun zo tare da su aka yi aiki akwai maganganu na malamai a karkashin wannan aya kuma ana nuna mini lokaci ya matso na yan uwa musulmi wannan ayoyin guda biyu sai gobe Allah kamar dare ku kuma ce wannan ayar da mu tashi wato akanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai gobe in Allah ya samu na cikin masu rayuwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh